بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لهدي bakwai ga watan Jumadal Ula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha biyu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na farko a wannan sura mai albarka sura yasin sura ta talatin da shida idan an faro irge daga sama za mu yi darasi na biyu daidai aya ta ashirin daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu ci bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون لما من تابعنا السورة المكفارة فيها وسورة ياسين akwai wani jan hankali da ya kamata mu yi wa juna dangane da surati yasin malam bahaushe a kasar hausa yana yi wa surati yasin fassarori iri iri akwai wanda suke ganin sura ce ta mugunta kawai cewa idan wani yake sai na yi ma yasin to jiban kare akwai wanda suke ganin sura ce ta siddabaru ko surkulli dan za ga masu dan sauki sauki su ne masu bin mubin guda bakwai din kowace mubinin an zo wata dabara sai a ce idan ka zo kan ta farko sai ka ƙara dawowa daga yasin ka koma ta biyu sannan ka koma ta farko ka dawo ta uku haka za ka yi sai ya ce ka gama gaba ɗaya waɗannan abubuwan kamar da malamai suke faɗa da wasu fadayin da suka zo a kan surat yasin dukkan wata hadisai da suka zo kafin su akan falalar surat yasin cewa an karanta biyu ke da kaza malamai wato ga malamai muhakkikun suka ce ba guda ɗaya da inganta babu yadda ka san ka karanta suratul fatiha a duk harafi ɗaya kana da lada goma haka nan suratul yasin ita ma duk harafi ɗaya lada goma ne amma wayan ta abubuwan da tamfa-tamfa da abubuwa kana so a jibin ko a iya sun mayar ban tun daga ƙasa za a fara biya ta har an zo sama ana so kuma a jibi wani ko abin da ya kama da wannan gaskiya ma anzalallahu biha min sunnati babu wani dalili da ya nuna haka kuma dawa ba inda aka samu aka kawo rufaffun maganganu irin akan fada'il suwar kamar da Imam Suyuti yake faɗa a cikin wato Arbiyatu Suyuti to shine nan malam ya bu ya ci gaba da karatu bayan nan cewa waja'a min aqsal madinati rajul in ba kuma ta wata din da ya jude mun biya mun fara labari wa birib lahum matalan ashabal qaryati da'al murtali tun daga nan labari ya fara Allah ya ce buga musu labar ko misalin wato misalin wasu mutanen wani gari lokacin da manzanni suka zo musu guda biyu bayan sun karyata manzannin guda biyu Allah ya karo musu da na uku to shi ma na uku suka karyata to shine Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bamu labari yace waja'a min aqsal madinati rajul sai aka sami wato wani bawan Allah daga can gefen gari wani mutum daga gefen gari wanda wasu malamai suke cewa sunansa Habibu ibn Murra ko kuma Habibu Najjar kafinta ne shine yato daga gefen gari wanda suke cewa kamar da Ibn Azur yake fara a cikin at-tahrir wa tanwir yake cewa mafi yawanci da masu hana ruwa gudu suna cikin gari amma gefen gari yawanci za ga marasa ƙarfi wanda ba su isa ba su ke zama amma ana so a hana abu wanda suke malau to suna cikin jiya ne nan suke zuwa su zauna idan suna so su hana ruwa gudu a nan za su zauna to shine Allah madaukakin sarki ya ce shi wannan bawan Allah ya zo daga gefen gari yadda yana gaggawa yana ta sauri wasu ma malam suke ce yana hada da gudu gudu kale yana zuwa jirgi ya kauni ya ku mutane da mutanen garinmu ittabi'ul mursalin ina ba ku shawara ku bi wayannan manzannin da aka aiko mu wanda mun faɗa a baya wasu ce Antakiya ne cewa gari ne Antakiya wanda yake tsakanin Rum da Sham a wannan lokacin kamar Italy da Spain kenan garuruwan da wato yanzu aka mallaka zaman da Spain da ba Rum garin Kiristoci ne amma Spain gari ne na musulmi tun asali tun a wato tale-tale daga baya aka zo aka kauda mu mafi yawanci ina gaya wata matasa ɗazu ta ce da yawan matasan mu bayan dan kai magana Spain abinda za su fara hararowa ko an da shi ne ba kalo da Real Madrid to dan da tura suke wani illa ce wanda mutumin da da an ce Spain abinda zai hararo shi ne mai ake Asfa Al-Qasim Iyab da Ibn Rushd Al-Andalus amma yanzu kawai da kaje Spain to ba kalo da ne da Real Madrid su ne kuma da ba illa da suke da ake so ai wasan illa da ga musulunci ya ratsa garin sai aka turo ɗan mata matasa da da matasa maza da mata musamman mata sai aka sa musu san waƙoƙi kawai za ga yaro mai basira amma zai yawo bukiya ya wa budurwar ta baiki ɗari yana bukiya bai san ko ba sun daina karatun addini gaba ɗaya wallahi da haka suka illa wanda mu ma yanzu wannan yakin ya shigo in kun lura ga waƙoƙi suna ci wannan gado da fikiri ne da suka gaba ya fiye yakar andalus da makani ba sai sai amfani da wannan dabarar kawai to a bara a turo musu wani abu da zai shagaltar da wasanni da waƙoƙi kuma sun ce shi yanzu in ana so mutum ya zo yana so ya ci zaɓe zai amfani da celebrities yanzu sai ka ga matasa an yi laikin mutum miliyan biyu da rabi mutum miliyan uku ai an ci mu da yaki sun ce to mu ma wannan gabar mutum andalus abin da aka yi musu kenan kaje ka daga bidayatul mujtahid wani hayatul muqtadi sai kaga dan andalus ne kaje ka dauki a kiba ta alqabiyya sai kaga dan andalus sai ta daukar da ta bai amma yanzu a wannan labarin sai dai kaje cikin Cristiano Ronaldo da su Lionel Messi su ne kake bi a Spain saboda haka wannan ina so ƙara jan hankalin matasa yana ɗaya daga cikin hanyoyin da wallahi aka ba aka cimma Andalus to mu ma yanzu Afirka gaba daya da wannan ake yakan mu domin za ga waka da wasanni sun cin mana Allah ya kiyaye to sai wani ba Allah ya zo min aqsal madinati wa jaa rajul wa jaa min aqsal madinati rajul sai wani ba Allah ya zo daga can wato garin da yake ne nisa gefen gari ya yana gaggawa kana yana zuwa yake ya kaum ya ku mutane na ikkani al mursalin lalle ku bi manzannin nan da aka aiko mu mun ce wancin ce mutane an takiya ne na wannan garin da yake tsakanta ne wurin da Andalus su kuma an takiya suna karkashin Annabi Isa alaihi salam shi ce ba da labarin cewa Annabi Isa ne ya tura waɗannan mutum biyu da aka iya da da shi karo na uku za mu zo mu ji nan gaba anya ko waɗannan mutanen Annabi Isa ne ya tura su domin akwai dalilan da suke tabbatar da shi ne ko ba shi bane sai Allah ya ce kiska fi ittabi'u man la yas'alukum ajra habibun najjar in sunan sa ya tabbata haka ko habibu ibn mura sai ce ku wanda ba zai tambaye ku ko wanda ba sa tambaye ku lada in sun zo karantar da ku ko koyar da ku ba sa roƙon ku wani abu wa hum mutaduna kuma kiriyayyu ne sai Allah ya ce wa ma li la a'budu alladhi fatarani sai ce da shi yasa ni ke gare ni da bazan bauta wanda ya halice ni ba wanda ya tsage ni wa ilayhi turja'un kuma gurin sa zan koma yana tunatar da su da rububiyar Allah sai Allah yake ni na attaqidu min dunihi alihatan in yuridni ar-rahman bi dhurrin la tughni 'anni shafa'atuhum shay'an wa la yunqidun إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون الله بلغ جنزل كيتي أأتخذ من دونه آلهة sai suka ce yanzu kin mariki shi yace yanzu na mariki wanda yake koma bayan Allah madaukakin sarki a matsayin ilahu abun bauta shi kai in yuridin rahman bi dore sai ce ku saurara ku idan Allah ya nufe ni da cewa wani abu zai cutar da ni wato fala wato bi dore la tubni anni kafa'atuhum kai wa'annan abubuwan da kuke bautawa ceton su ba zai wadatar da ni komai ba idan Allah ya nufi ni da wani abu da zai taba ni wala yusiduna kuma wannan gaskiyar ta da ni daga jarrabawa da Allah zai gwada ni da ita ba shine wato wannan faskan lahu bi durin fala kashifa lahu illa hu idan Allah ya nufi wani abu zai dame ka ba wanda ya kauda wannan abu in ba Allah din ba shi za a abu ya riga ya faru zancen cewa idza ja'a al-qadaru lan yanfa al-azaru cewa da kaza aka yi aidi ta hudu domin ba a yi wata an bayyana da kyau ko saboda haka domin kaddara ta riga ta faɗo ya Allah madaukakin sarki yace inni idan la fi dalalin mubi kaga ai wa hadhihi al-asnaf la tamliku dab'a dalika wa la man'i yace wannan gubakan da kuke bauta ba zai zaskare muku komai ba ba zai zaskare ku daga komai ba inni idan la fi dalalin mubi in halar iwayen nan gumakan a matsayin alloli abun bauta ina cikin bata wanda yake gaba bayyana yake ni amantu bi rabbikum fasma'un ku sani cewa na yi imani da ubangijinku fasma'un duk ku saurara ku shi wannan ba bakon da yazo daga gefen gari yake ga muku wannan magana sai Allah yake ni qila dukhulil janna قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين الله مدوكين سيدي كينا دخول الجنة يا أخي ادخل الجنة هذا مبني للمجهول قيل أكتي sai ka nemo abubuwa uku a ciki na farko waye ya faɗa sannan me yake sannan waye ga yawa idan mabniyun lil majhul yazo dole irin wannan bukata ake shine abala ya tadabbarun alquran kai tadabbari na alqurani ka gano me waye magana sannan waye ga yawa sannan me yake sai Allah yake ila dukhulil janna an ce shiga aljanna kala sai ya laita qaumi ya alamu ina ma mutane na sun sani ai ya laita qaumi yukhbaru ina ma mutane na za a ba su labarin bima gafara li rabbi irin yadda Allah ya mun gafara wanda alimi min al-mukramin yasa cikin mutane masu daraja da kima to anan idan ka kalli yadda na karasa basara ayat zaka gano waye ne magana na Allah madaukakin gari sannan waye ga yawa eh wannan bakon barakallahu fi wannan bakon abinda ake so aka hararo na biyu akai shi ne wannan bakon sun kaje daga wannan wa'azin iya wannan kalmomin ba su kyale shi ba kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud yake faɗa innahu wada'uhu bi arjulihi fa wajaba lahu an fahimta da kyau ko saboda haka suka rika dukan sa sai da suka kaje saboda ya faɗi wannan kalmar sannan kuma dalili na biyu ka san cewa ai duk wanda duk wanda wato ya mutu a fagen fama ko ta hanyar Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya nema falala ya fara nuna wa darajarsa tun daga wannan lokacin da aka daurar sa wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun sayyidin farihin bima atahumullahu min fadli saboda haka da zarar annabi ya faɗa hadisi yana na a cikin akabun jana'i ana kashe mutum ko mutum ya mutu ta hanyar Allah jininsa na farko ba zai shiga ba sai sai Allah ya daga darajojinsa guda zuku zan tara ɗaya daga cikin darajojin kuma shi za a fara nuna ban masaukin sa aljanna isa duk wanda ya mutu ta hanyar Allah yana haɗuwa da wannan karamawar shi ma wannan bawan Allah da suka kaje shi saboda wannan dalilin to Allah ya fara biye shi yana mutuwa sai Allah ya bada sarki yake da shi to shiga aljanna to shi ne shi kuma kaga Allah ne ya magana na farko mun ji a nemo abubuwa uku na farko waye maganar Allah waye ga yawa habibun najar sannan ne yace da shi ne urikul janna shiga aljanna amsocin da sun fita ba a cikin ayoyin za ka gani ba kai za ka yi tadabburi ka bibi tafsirul qur'an sai a ga yawa to shi kuma ana gaya mana haka da ya ga aljanna zai ce ya laita kauni ya alamun malamai suka ce bai taba sallah ba ba abin da ya kamar da usaira yayi da muka biya a a cikin suratu ali imran dan za ku iya tunawa cewa bai taba sallah ba rana ɗaya aka yi kuma annabi ya ce da aljanna yana kafiri ya doyo musulunci aka ga wata a cikin wa a cikin musulmi to shi annabi ya bada labarin da abin da ya kawo ya to ya musulunta kuma bai yi sallah ba an kace shi ne aka ce ina ga abin da bai taba sallah ba kuma da aljanna ne shi ne musairab bisal to shi ne sai ce ya laike kaumi ya alamu ina ma mutane na wannan da suka kace ni dawa da yabo sai mutanen sa yan garin mu ina ma su sani ayyukhbaruna ina ma za a ba su labarin halin da nake ciki bima gafara li rabbi irin gafarar da ubangiji na yi mun ka karin bayani ko shine bima gafara li rabbi irin gafarar da ubangiji na yi mun waja'alani min al-mukramin domin ya sanya ni cikin masu daraja sai Allah yake na wala anzalna ala qaumihi min ba'dihi min من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خالدون to kaga wannan maganar da wato malai malai karin bayani yake cewa Abu Mijlas yana cewa abin da yake kara wato karfafa maganar cewa lallai wannan dalilan da muka kawo guda uku cewa wannan bawan Allah Allah ya kashi aljanna yace bi yace bi ma gafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin ai bi imani bi rabbi yace tsarin bayani akan ayar ana magana akan cewa wato Allah ya karrama ni ne saboda imani na da nayi da ubangiji na wa tasbiqi al-mursalin da gaskata wannan manzannin guda uku da nayi ido maqsudi annahu min wittalahu ala ma hasala min hadha thawab abin da yake nufi shi wannan bakon cewa da za a nuna musu irin ladan da na samu da sakamako da ni'ima da nake ciki da wamamiya la qalahum zalika ila tibai rusul wallahi kuma da hakan zai sa su bi manzanni farahimahullahu wa radiya anhu domin Allah ya ji kansa kuma ya yarda da shi wala kad kana hadisan ala hidayati qaumi to jin wannan sai yake kudai ina ma wa'annan bayan Allah kuma Allah ya shirye da su su gane hanyar da yake to shine Allah madaukakin sarki yake wa ma anzalna ala qaumi min ba'di Allah madaukakin sarki bi saukar akan mutanansa wa bayansa min jundin min sama Allah ya saukar da wata rinduna daga sama ba wannan ayar ta take nuna cewa ba annabi Isa bane wa ma kunna munzilin kuma ba mu saukar ba abinda ayar take magana akai shine malai yake kubiri ta'ala annahum takaba min qaumi ba'da atlihim iyahu Allah ya yi musu hukuma bayan sun kashe غضبا منه تعالى عليه لأنهم كذبوا رسله domin sun karyata manzanninsa wa qatalu waliyahu sannan sun kashe waliyinsa shi wannan bawa Allah da aka ce waliyin Allah ne to shine Allah madaukakin sarki yace malai yake wa yakuru ta'ala annahu ma anzala alayhi wa ma kaja fi ilaki yawm ila injali jundin min al malaika Allah madaukakin sarki bai dokan musu da azaba ba ko bai kawo bai kawo mala'iku da za su kawo musu wato da za su saukan musu da adawa ba kamar yadda aka yi wa ashabul fili karni bi tijarati min sijil kaga ashabul fili ai turo wato tsuntsaye aka yi da wutar jahannama da duwatsu na jahannama a bakin suna sakan musu to da Allah madaukakin sarki ya ga dawa sai sako ɗaya daga cikin rundunoninsa domin su ne jimbe wa ma ya alamu jinu da rabbika illa hu a cikin rundunar ubangiji akwai tsuntsaye akwai corona kuma an fahimta ko saboda haka rundunar Allah tana da yawa duk wani abu da Allah zai aiko ya zo ya taba wani sajin mutane kowa ya ji a jikin sa dundun wato minan layi ne an fahimta da kyau ko runduna ce daga Allah madaukakin sarki to shi ne yake gaya mana anan yake cewa to da Allah ya ga dama sai ya turo mala'iku bal al-amru kana aikaru min zalik al'amarin ya rumto ya fi sauki ne sauki ne dangane da haka Abdullahi dan Mas'ud ne yake faɗa wannan وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء أي ما ما كاكلناهم بالجموع Allah yake ba mu damke shi ba gaba daya da mun ga dama sai mu turo da rundunar wani abu ko mala'iku kamar yadda suka agazawa annabi alaihi salatu wasalam a yakin Uhud da yakin Hunain da yakin Badar da sai a turo mala'iku su yi musu dauki dai amma ba a turo ba dalilin da yake nuna cewa wayannan mutanen ba zamanin annabi Isa aka yi su ba domin daga kan mun biya da ku a baya da kan annabi Musa Allah bai fara turo mala'iku sun kifar da wani gari ba gaba daya ba ta ba ba alhali su mutanen antakiya da ake cewa su ne mutanen wannan garin da annabi Isa ya zo su handa jiwa gaba daya sun yadda dai saboda ka ga ba su bane dalili na farko kenan dalili na biyu Allah bai ƙara turo da kan annabi Musa kafin sa ba bai ƙara halakar da wata al'umma ba ta gaba daya domin ya alƙawari ba zai kuma ba saboda haka ba su bane an dai yi su kafin annabi Isa da kuma annabi Musa alaihi salam wannan zancen shi yafi inganci za ga suna daukar lokaci suna fada da bayani akan cewa lalle sai ka gamsu cewa wato annabi Isa shi ya aika su gaskiyar magana in mutum yana bin al-muhaddiquna min al-mufassirin zai gane cewa ba zamanin annabi Isa aka yi su ba kawai an yi sa a wani lokaci da Allah bai ga dama gaya mana ba kawai abin da ake so ka dau darasin shikenan da ya ga dama fada zai fada sunayen su sannan kuma ya faɗi garin da aka yi amma bai faɗa ba to kai ma sai ka bar shi yadda yake to shine min jindin min as-sama'i wa ma kunna munzilin dalili na uku da zai nuna ma cewa ba haka bane shine ayar da zamu biya sai Allah yake ne in kanat illa sai'atan wahida ai abu ba abin da ya faru da su su mutanen wannan garin ba sai tsawa guda daya fa idza mukhamiduna sai gaji gaba ɗaya sun mutu kaji ko wanda Allah ya yi wa annabi alƙawari tun da kan zamanin annabi ga wala tsara halakar da mutane gaba ɗaya gari ba to su wa'annan tsawa ɗaya aka yi duk suka mutu wanda kuma na gaya muku cewa ku mutanen aikiya sun yi imani da annabi ya ba su wani ayan nan ba ta nuna cewa ba su bane in kana illa sai ajan wahidatan fa idza hum khamidun sai ga jidin sun mutu ta ƙara tabbatar da cewa ba su bane su waye mutane uku na wallahi ba mu san su ba amma an yi su shikenan sai Allah yake ne يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضر الله بارك في تركيك يا حسرة على العباد تابوا على حسرة شيء ندامة تابوا على ندامة تثبت ga wayannan bayi ma ya atini min rasuli ba wani manzo da zai zo musu illa kanu bi ya tabi ba sai sun kasance suna mai izini duk manzon da za a zo ne sun mai izini ko su rike wa dan kira asalin ɗan kira a gurin wato wanda suka kangare na baya a gurin sa aka samu ta Allah su ne annaba sun zo wucewa sai annabi ya ce a ɗan kira shi yadda da yake ɗan kira yanzu asalin ɗan kira sai ɗanin baya su suke yi to sai Allah madaukakin sarki ya ce alam ya rau shin ba kwa gani wani irin gani domin aka yi magana akan gani abubuwa biyu za kawo gani na ido ru'uya kalbiya wa ru'uya basariya to idan aka yi magana akan ana ba wasu labari ko mu da ake ba labari ba mu san su ba to ana magana ne akan ru'ya qalbiya ai abin da ji alam yatta'idu biman ahlaka Allahu qablahu min al-mukazzibi da rusuli bala ku azantu ba dan dane da yadda Allah ya yi da waɗanda suke karyata manzannin da suka zo a baya shi abin da ake nufi amma ba yana nufi ka gani da ido ba shekara dubanne sama da dubu shida sai a za ka gani ana nufi ba zai zama ma wa'azi ba da ibara da abun lura ga waɗanda Allah ya halakar da gani da wato irin kanyata manzanni da shi shine alam yaro kam ahlakna qablahum shin ba ta yi daukan wa'azi dan gani da yawa yawan waɗanda muka halakar kafin su min alquruni da daga karnoni daban-daban annahum ilayhi la yarji'u cewa wato ba za su taɓa komawa zuwa gare su ba ilayhi la yarji'u Allah yake wa in kullum wa in bi ma'ana ma ma ce lafiya ai ma kullun lamma lamma kuma bi ma'ana illa ai babu ɗaya daga cikin su illa jami'un ladaina muhdarun fatin sai sun zo gaba ɗaya zuwa gare mu sun halarto gare mu wancan da kan da suke cewa annabi ilayhi la yaji'un ba haka bane ai jami'un ladaina muhdaruna cewa gaba ɗayan su za su halarta a gaban mu inji Allah madaukakin sarki ba wanda zai koyan mana sai Allah ya ce وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون Allah madaukakin sarki yace wa ayatul lahumul ardul maita sannan kuma aya ce a gare su har yau wato da Allah madaukakin sarki ya sanya matacciyar ƙasa shi zan zo a hayaina Allah yake muka rayar da ita za ga ƙasa ta buɗe ta mace ba komai koyi ko ɗaya a kanta Allah yake mu saukar da ruwa mu rayar da ita wa kharajna minha habban har mu fitar da kwayoyi daban-daban daga cikin wannan wato wannan wannan wannan kasar da muka wato muka rayar wa minhu ya'kulun daga wannan kasar za ka ga suna ci idan Allah madaukakin sarki wannan ba aya sai yake waje Allah biha jannati sannan muka sanya gonaki akan wannan kasar da muka rayar bayan ta mutu sai yake minna khayli muka sanya gonaki na dalilai wa anabin da ilimi ya Allah yake wa fajjarna fiha min al-uyun sannan muka rika gudanar da idanun maremarin ruwa akan wannan kasar ko kuma akan wannan gonaki wanda za su zo su adala su taimaka wajen rayar da gonakin da ko da damuna ta dauki ya kulu min samari dan su rika ci daga kayan marmari wa ma amilatu aydihim wannan kayan marmarin da suke ci ba hannun su ne ya fito da su ba Allah ne ya fito da su ko kuma wasu alamu suka ce wa ma'amilatu aydihim da ababan da kuma suka fitoka da hannunsu amma wannan fasara ta farko ta fi fito da ma'anar karara cewa abin da ya fito din nan ba dabara hannunsu wace ta fito ne Allah ne ya fito ne afala yashkuruna kaga kare da ayi nuna ba haka ba za su gode wa Allah ba ka shuka abu ka koma kana ta addu'a zai fito ba zai fito kuma Allah ya fito da shi sai ka gode ba wannan ayoyin mu kalle su da kyau cewa wa ayatul lahum al-ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha abban faminhu ya'kulun yake waja'alna fiha jannatin min nakhil wa anabi malai yake cewa da Allah yake mun sanya lambuka ko gonaki na dabino da inibi an kawo wayannan guda biyu ne saboda wato muhimmancin domin duk cikin kayan marmari cewa gabanin su wayannan biyu da dabino da inibi dan ka je ka tambayi masu ilimin tsirrai dan gani da abin da ya shafi dabino da ilimi dabino ne ji sa annabi yake duk lokacin da mutum yayi buɗe baki ya zo buɗe baki ya ci dabino domin jini yake da sinadaran da duk dan adam yake bukata guda 46 dabino ne shi sa na na Maryam da ta shiga wahala ta sha wahala gaba ɗaya babu chemical energy Allah yake ta ci dabino shi sa ga ana ba wa masu naƙuda a daidai yanzu idan ba ta taro yadda wato naƙudar da za a ba ta dabino saboda yana da nutrient a jikinsa saboda haka sannan kuma shi ne mai sifa ta ɗan adam cikakkiya ai annabi ya taɓa tambaya an za ku iya tuna wani hadisi wanda annabi ya ce wata bishiya ce take da yanayi tsari irin na mumini wannan ya ce kaza wannan aka yi ta faɗa daga baya annabi ya ce dabino ne Abdullahi da Umar na zauna a majalisar yana yaro sun ka fito da mahaifin da za su tafi gida sai ce abba wallahi na san bishiyar shiru ne sai ce na gaba wanda ya fada sai ce nisa baka fada ba ita yana ga duk manya ba su fada ba ka ji na da shi sai ce to ai da ka fada ni da ya zama mun abun alfahari cewa ɗana ne ya fada saboda haka shine bishiyar dalilin dalilin shine da yake da sifa ta ɗan adam duk yadda yanayi yake za a ga dabino baya kadewa duk yanayin da zai zo baya kadewa sannan babu wata bishiya mai saurin rai a duniya irin da yiwu domin masu ilimin botany sun ce a zamanance yanzu suna magana cewa akwai dabinan da yana nan tun zamanin annabi Isa yana nan har yanzu da ransa shekara dubu shida har yanzu sannan dalilo ne wanda kaga yanzu duk bishiya kamar zogale in tana so kuma fitowa sai kanka gaba daya zai kuma fitowa in ne da ruwa da dino dan zogale yana fitowa yana da sauran rai an fahimta da kyau ko wato abuwan kai idan ka cire ma kai ka gaba da shi amma idan duk abin da zaka cire a cikin dalilo zogale zai fito kana cire shi amma dalilin kuwa idan ka cire kowane bangare a jikinsa kowane yini ne zai rayu kowane yini abu wanda nake so sai dai dogaran ka cire maka yi ci gaba da rayuwa amma dalilin ka cire kai ya tashi ya mutu kenan ne ba da kake haka dan adam in ka cire ba hannu ko wanda dalili yasa aka cire hannu ko kafa za ka ganki mutane nawa muke gani ba hannu ba kafa wani ma babu duka kuma yana rayuwa amma wa ka taɓa gani an cire kai ya rayu to shine sai tsarin dabino tsarin da adam haka yi dogale yanzu idan ka je yanzu ka cire kansa gaba ɗaya ka tare in maka wasa ba za ka ga in dai ruwa ya ƙara fitowa sai ga yana ƙara tsirowa amma banda dabino isa Allah dan ya nuna wa nana Maryam ajaibu kudrati wajen ku cikiran dabinan ta ji wanda ya tashi daga aiki sai Allah ya ce wa hujji ilayki bi dhikrin nakla da taqatu alayki rudaban jamiya dan a nuna maka wata kudura cewa yadda Allah ya halitta dabinan nan me yanayin sifa ta dan adam ya ƙara halittarsa wanda ya mutu gaba daya to haka tsarin wato shine da ya ƙara halittar wani halitta a cikin cikin domin ya nuna mata cewa a dabi'a a dabi'a dabino larabawa sun san cewa in yi aka yanke kansa ya mutu kenan to yadda ya rayu da dabinan nan domin ta shiga damuwa cewa ya za a je da haihu duk yan gari suna tsangwamar bayan ba ta da miji sai nuna mata ta kan dalili yadda na raye dalilan nan ba gida rai yanzu to haka zan raye da wani rai a cikin cikin ki ba tare da uba ba to saboda haka dalilo da inabi Allah madaukakin sarki ya buga misali da dune domin wani halatto musu da nesa kusa su larabawa don ba abin da suka fi fahimta irin wayannan abun biyu to shine wa fajjalna fiha min al-uyun ya Allah yake ya kulu min samari dan su ci daga kayan marmarin wa ma amilatu aydihim wanda ba hannunsu ne fito da shi ba abada yakuru ba za su rika gode wa Allah akan wannan ni'imar ba ya Allah ya jire سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون الله ولو كتن سركي سبحان الذي خلق الأزواج كلها سركي يا تبتا دون لي حالتي نوعي جبائع shine kowanne irin kaya mata da miji komai da ka gani a duniya mata da miji yanzu wannan wayar da wannan kayan da aka sako inda ba a yi aure ba ba za su dauka ba wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun kowanne irin abu dinki zakka ta jikinka sai da aka yi aure ka daura aure sannan ka fara dinki in ba haka ba dinkin ba zai yi ba tsakanin zare da allura sai da aka daura musu aure sannan dinki ya fara haka tsakanin wato ko me wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn akan kada ko yanzu wutan nan da kuke gani lantarki electron din in babu su tsakanin positive da negative ba da zai ta kama ba za ta kama ba ka taba ganin wuta mai guda ɗaya waya ɗaya ai dole sai sun gaya ma kai ne baka gani ba ko ba ce ka gani yanzu sai guda ɗaya za ka an nuna ma gurin positive da negative aure aka yi ba yadda za a wani abu ya rayu a doron kasa mai jinsi ɗaya babu shi ba wai ɗan adam kawai ba shi za babu taɓaɓɓe irin wanda ya ɗau jinsi cewa jinsi ne kawai ya koma gare ni me neman maza ya shiga uku ya tafi domin jimadat ma gaba ɗaya abubuwan da Allah ya halitta ba su yarda da wannan ɗabi'ar ba wannan tana ɗan adam idan maza ne zalla a duniya da tuni gaba ɗaya saboda yaki duk an kashe juna haka inda mata ne zalla haka Allah ya tsara wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn haka nan a ta bishiya bishiya a gidan kankara tana yaya ko da guda ɗaya ka ajiye mangoro ko goba yau akwai matan kana nan ko mijin yana nan sai ne baka sani ba akwai hanyar lawake shine aure da Allah yake debo iskar da za ta diba ta kai daga wani guri Allah madaukakin sarki zai sa ta ɗebo yayin da zo ta zuba a nan a taka bidiya amma ba ka da su da yawa a gidanka saboda haka babu wani abu da yake zuwa zalla babu shi to shine Allah madaukakin sarki yace subhanallazi khalaqal azwaja kullaha sarki ya tabbata ga wato wanda ya halitti nau'o'in abubuwa gaba daya mimma tubitul ardu dangane da abin da kasa take tsorowar tawa wa min anfusihim sannan kuma daga kawukan su mutane ke wa mimma la ya'lamun da kuma ababan da ba su sani ba Allah madaukakin sarki yana halitta kowane abu biyu ne sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa ayatul lahumul layl bayan wannan kuma ga wata ayar ta rububiyya da Allah yake kara buga wa mutane misali sai shine yake Allah yake a kalli dare natlaqu minhu an-nahar da muke tafile yini daga cikin sa al-istilaq shine wato kamar yadda duk wanda ya san yaya muke yake saba za ka zo ka tarar ya cire yadda ka san mutum na cire riga haka yake tuɓe wannan tayar shine al-intilaf ya cire wannan rigar ta ta gaba ɗaya bata a gurin ne gaba ina ne intilaf to haka dare yake fita daga cikin yini ba tare da ya matsa mar ba sannan yini ya fita daga cikin dare daga cikin daga cikin dare ba tare da ya matsa mar ba domin haka Allah ya gaya mana wato ya dulubu hafisan cewa kowanne yana neman kowanne da gaggawa ba tare da kowanne ya takura wa kowanne ba to kasancewar dare ya shigo a lokaci wato a cikin yanayin da yake ba takura aya ce babba domin da Allah yana dauke dare lokaci guda da yawa an maka kawai ana cikin rana kawai sai Allah ya kawo dare matsalolin da za su faru suna da yawa da yawa mutuwa za a rike domin wani ya sheko mota da gudu bai sani ba sai ya buga wani wallahi to sai Allah madaukakin sarki ya sa wannan nabun wannan cikin wato bitani a hankali ne da dauri to sai Allah madaukakin sarki yake fa idza hum mujlimun sai kaga wato an shiga cikin duhu a hankali kamar yadda yanzu duhu ga ruwa yake sai Allah yake mai wacan su والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم Allah madaukakin sarki ya ce wajen su tajiri ne mustaqarin laha ita rana tana gudu ne don ta tafi matabbatar ta sai Allah ya ce zalika taqdirul azizul alim lalle wannan wato abin da kuke gani na tafiya rana tana gudu sai Allah yake wannan kaddarawa ce ta al-aziz wanda yafi karfin kowa al-alim kuma wanda yake ya sani yana sani ya sa rana a haka ka dau littafin littafin alhaji yake to ba Allah ya kara mana lafiya yana ba ni sha'awa cewa filin sararin samaniya wato ya zuba karatu sosai a littafin sararin samaniya sosai wanda ya rika ka abubuwa sosai kawo ayoyi ya kawo hadisi ya kawo maganganun manyan malamai da suke aka abu da ya shafi sararin samaniya wanda shi sararin samaniya in mutum yana karanta irin wannan imani zai kara masa domin zai kara gane wato lallai Allah shi ne al-azizul alim wanda yafi karfin kowa kuma al-alimu masani ko shakka babu littafin yana cikin littattafan da suke bani sha'awa kwarai da gaske to wannan shine da shamsu yambaji laha ko wa shamsu tajri li mustaqarrin laha kaga akwai hadisi da annabi alaihi salatu wassalam yake fara hadisi Abu Dawud da Bukhari yake wata rana muna tare da annabi alaihi salatu wassalam a cikin masallaci ina waje wace shamsu lokacin da rana ta fadi fa kana bi ya Abu Dawud sai annabi yake ya kai Abu Dawud aina tadhahabu shamsu ka san inda rana take tafiya jindub din jinada ke qultu Allahu wa rasuluhu a'lam sai yace Allah da manzo su suka sani fa qala sai annabi alaihi qala sai annabi alaihi salatu wasallam yace fa inna haka dawu hatta tasjida bayna yaday rabbuha azza wa jalla tana tafiya ne ta je ta fada a gaban ubangijin ta ce sujjada abinda rana take kullun ta tafi faduwa ke ta je ta fadi gaban ubangiji fa tastajinu fi ruju'i fa yu'zanu laha sai ta ce ya ubangiji a bani dama zan koma sai Allah ya ce koma kullun haka ake da rana kullum idan ta ta faɗi kai sujjada gaban Allah sai kuma ta nemi izinin dawowa wa ka'annaha qad qila laha irji'i kai ka ji an ce da ita to koma min haitu ji daga inda kika zo fatar biyu ila madlani a je ta koma mahudarta wa dalika mustaqim ruhanan ne matabbatarta thumma qara sai annabi ya karanta wannan aya yace wato wa shamsu tajri li mustaqarrin laha rana tana gudu ne zuwa ga matabbatarta yace dalika taqdirul azizul alim lalle wannan abin da kuke gani kaddarawa ce tsari ne na wanda yake al-aziz wanda yake karfin kowa al-alim kuma wanda yake masai ai kaga ya tabbata a hadisi cewa hadisi annabi alaihi salatu wassalam hadisin Abu Dhar din da har yau yake cewa za ta yi haka ne har sai ta je wata rana sai ta je wata rana lokacin da za ta je ta faɗi gaban ubangijinta sai Allah madaukakin sarki ya gaya mata cewa to yanzu ba al'amarin zai canja sai inda kike fitowa ta nan zaki faɗi sai inda kike faɗuwa ta nan zaki bullo to shine babba alama ta ki alkiyama babba kiyama ta zo ke dan zuwa kuma sai a ce da yake to yau ba komawa kwata kwata to shine Allah madaukakin sarki yace wa amdalika taqdirul azizul alim lalle wannan kaddarawa ce ta ubangiji madaukakin sarki wanda yake wato wanda yafi karfin kowa mata ne kuma yace wal kamara qaddarnahu shi ma wata mun tsara maka manazil wasu masaukai hatta ada hatta ya dawo kala urdunin karim kamar sillan wato abin da yake jikin dabi ne wata yan zanzan ya yalwa sai ya koma haka alkadim wanda yake da dadi ana ba da misali ne akan yadda wata yake rayuwa kwana biyu ne kawai baya rayuwa kafin wani ya ƙara kullowa zai tashi yana dan miƙi kamar tarbi yadda kaga karfe haka annabi ya bada misali haka wata yake idan haka aibe shi haka yake dawowa yana dan jaririn sa sai ta girma har ya zo yana jariri ya tun yana hilal ya koma sama daga nan kuma sai ƙara juyawa idan zai mutu din kamar yadda muke cewa wata ya mutu sai ya ƙara koma yanayin sa na da jaririn nan sai kuma ya mutu gaba ɗaya haka wata yake shine hatta da kan urdunil kadir sai ya koma yadda ka san zangar tsohon zangarniyar dabino tsohuwar zangarniyar dabino haka wata yake koma sai Allah yake للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح Allah yake للشمس ينبغي لها an tudiri kalkamar ita kwa rana bai dace da ita ta riski wata ba ko da dai bai dace ba wannan lailu sabiqun nahara sannan kuma dare ba zai taba riga yini ba saboda haka sai yini ya zo sannan dare yake zuwa wa kullu amma fa kowanne da tsakanin dare tsakanin rana da wata fi falakin a hanyar sa yasbahu ne yake ne kaya kowanne hanyar sa yake dare bu hanyar sa rana ta ba hanyar sa abuwan abraya ta hanyar da wata ba hanyar ta kowanne na ta tsari yake da wannan ayar malamai suke ta magana akan cewa la jawsi yan bagila an tudiri kalkabar babu yadda za a yi idace da rana karci wata ba wannan lailu sabiqun nahar sannan kuma babu yadda za a yi dare ya riga yi ne zuwa a daidai wannan gaban ne malamai suka kai ruwa rana akan cewa idan aka haifi mutum annabi alayhi salatu wasallam ya ce kullu maulidin murtahinun bi aqiqati kowanne wa bayyidhu fatidhu yawm sabi'i au kama kai kowanne abun haihuwa a rate yake da abun da da da abun yankansa na juna saboda haka za ku yi mai yanka ne ranar yinin bakwai ranar suka koma wajen ibnu al-qayyim a cikin tofatul walid ya akalin maulud za ga yadda malamai suka tattauna akan idan aka haifi mutum yanzu a yanzu nan rana ta faɗi yaushe za a yi suna na'am ranar yaushe ranar lahadi aka muke yi ko ba wuce haka yake an haihu ranar lahadi ranar lahadi zai to amma yadda tsarin yake annabi ya ce ranar yinin bakwai to kuma annaba ɗaya za su sulabi ya ce wannan laili sabiqun nahar ba yadda za a yi dare ya riga yini zuwa yini ne yake fara zuwa sannan dare saboda haka yaushe ne yinin jaririnmu da aka haifa yau na farko yau din nan ko gobe litinin to kaga gobe daya shine yin sa na farko haka ne sannan ranar talata yini na biyu laraba yini na uku alhamis yini na hudu juma'a yini na biyar asabar yini na shida ko lahadi yini na bakwai yini na bakwai idan a ranar an haife shi yau rana ta faɗi saboda haka yinin sa na farko shine ranar litinin talata laraba alhamis juma'a asabar lahadi daidai ne kenan idan ya tafi haka ko saboda haka kaga daren sa na farko shine daren daren daren litinin shine daren farko a yadda tsarin yake idan abin da nake so in ce idan an haifi mutum ranar kamar yanzu yau yawa misalin yadda zai fita an haife shi ranar lahadi kafin rana ta faɗi nake so in ce kafin rana ta faɗi bayan azahar bayan azahar a yau to kaga yau lahadi shine yini sa na farko an fahimta da kyau ko litinin yini na biyu talata yini na uku laraba na hudu alhamis na biyar juma'a na shida asabar yini na bakwai idan da rana aka yi idan da dare ne babu da iskari domin mun jin yadda lissafin ya fita amma in da rana ne to ga yinin da ya fara daga wannan yinin za a irga kun fahimta ko shi za idan kai ma haihuwa in dai wato da tsofaffi ko da kyale su kawai ba ruwanka amma idan kana da kai ya rufa omega to wannan da sabon za ta yi cewa da rana aka haihu to ta ta kama ka ba cewa ba yau inna lillahi da aka haihu za ka yi yanka ba rana asabar za ka yanka domin shi ne yinin sa na bakwai annabi kuma cewa yau musabi'i amma wannan idan mutum ya angore samu matsala to zai ba an kai amma yadda tsarin yake shine yini yake irgawa idan da dare ne ba ka da iskali amma da rana wannan yinin shine na farko saboda haka ba zai zo tsara tadda yinin ba domin ya yi yinin sa na farko amma in rana ta faɗi ba ka da iskali amma mu ka gani sabon mu shine kawai sai a ce 12 am da 12 pm ya haka ake a asibiti da ya zarar ya zo bayan shi a ji kawai shi a ce ana ji ranar litinin shi ne kawai da sabon su ba ruwan abin shi a ji kuma ranar lahadi amma yadda tsarin yake a tsarin musulunci shi ne yini za a irga domin annaba ne da salam ya ce babu yadda za a yi dare ya riga yini sai yini ya fara sannan dare akan wanda rigimar ita ta janyo aka yi ta buga ba na manta wasu shekaru na yanki wani abu 8 aka yi ta buga daga cikin masu tattauna a haddasa walin bin Usman aka yi ta maganganu a kan cin cewa yaushe ne daren juma'a to kun ga wata rigimar kenan daren juma'a yaushe ne na za a ga alamu da dare to kun ga tsaye iskalin ku cewa daren juma'a rana alamu da dare shi sa matsala ce kilafiya ne saurin gaske amma magana dare ne amma magana hadisi na cewa yanzu za a jira inda yini aka ce ba ruwan ka kai kawai ranar yinin za ka kalla amma magana cewa tsakanin dare da yini wanne ne yake fara zuwa ko kuma na ranar ranar juma'a da dare shi ne daren ta ko ko ranar alhamis da dare duk wannan ayi ta haifar da wannan sabanin don ba na ba aya ce da take magana akan wato matsalar da take a me yake kiranta matsala ce da akwai kilafiya ce ba magana cewa nafsi in nafsi ne ba yadda za a yi wani malami ya fahimci kaza wani malami ma ya fahimci kaza saboda haka ne shamsu yan bagila an tudiri kal kamar wala layli sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun kowanne daga shi yana tafiya ne a cikin falakin sa abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana kana rubu Allah madaukakin sarki naga naga an gota shi din ya dawo mala ana injiniya kai kokari kai irin da mala abba yawanci an gwaye ba ga dawowa sai wayan wata Allah madaukakin sarki ya sa albarka da ba ku zaman lafiya kana rubu Allah da jina ya dawowa da gobin da madaukakin Allah ya nuna mana gaskiya da cikin dibon da Allah ya nuna mana kariya kariya da duwa da ibo da wata marasa lafiya mu ina da ake da Allah kawai su lafiya su da su da lafiya Allah ka cikin da lafiya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce kawai mu ko kunja suna roƙo Allah ka karwa Allah ya nuna da ita lafiya matsaloli da ake fama da su da wato dalauci Allah ka yaye wa al'ummar musulmi اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون akwai irin iyayen da shigan masallaci a alaji bakin aikawa shi ma ya aurar da ɗansa satin nan to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba su zaman lafiya Allah madaukakin sarki ya sa an yi kenan Allah madaukakin sarki ya azaba mu سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم